shi yasa su suna ga cewa su suna sama da waɗanda suke manzanni saboda su malamai ne na masu hikima suna ga kuma manzanni malamai ne na amawa gama gari waɗanda kenan suke ba su da wani ilimi da sanin hakika ne shi yasa sai manzanni suke yi musu dubara da siyasa wajen duniya ta zamanto ta ta daidai kamar a nuna musu cewa akwai wani gidan da bayan ka musu zaka ji daɗi wajen mutum ya zama mutumin kirki sai a mushi dubara a nuna cewa bayan rayuwar wannan akwai wata rayuwa a can kuma za a ji daɗi za a yi kaza za a yi kaza sau da haka kanka tashi hankalinka ba ka da dukiya ka ce he kayi fashi da makami ka ce sai kayi sata ka ce kayi kaza kar ka yi kaza kar ka yi kaza bayan rayuwar akwai wata suka ce kamar dubara ce kenan ake yi musu wani abu ne wanda babu haƙiƙa ne shi wannan shine aqidar kenan maguzawan mutafalsifa sai kuma waɗanda suke mutasawwifa guda su daga cikin su su ma sun haɗu a kan kenan rashin tabbatarwa da haƙiƙanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kan shi shi yasa ibnu qayyim Allah ya shi da rama a cikin sawa'iqul mursala yace humul ladina taqadu anna rusula lam tufsil lil khalqi bil haqa'iq sune waɗanda suke da itiqadin cewa manzanni su basu bayyana ma al'umma haƙiƙani ba iz laysa fi quwahum idrakuha wai saboda manzanni su ma ba su iya bai daga fawar da aka ba su ganawa hakika ne wa inda ma kuyilat lahum wai kama an saka musu abin ne an dan sawwala musu shi wa ubrizatil ma'qul fi suratil mahsus sai aka fito musu da abin da na hankali ne sai aka nuna musu shi wai a hili cewa al'amarin ga yanda yake to wannan suna da gama abuta wannan abin shi yasa kenan mafi yawa game da Sheikhul Islam a wani gurin yace zaka ga a tsawon tarihi dukkanin waɗanda aka sane su da tawili da ta'atili to mafi yawa ba a samu ba wani cikakken wanda yake tsaye akan tafarki wanda yake na daidai zaka ga yawancin waɗannan daga waɗanda suke masu matsala a hankalinsu sai waɗanda an taɓa yanke musu hukunci wanda yake na kisa sai kuma waɗanda suke sun zurfafa wannan kuma haka yake na zamani da waɗanda suke na baya wanda kuma aka samu sun faɗa cikin wannan shubuha ɗin saboda rashin sani wala'alla sun yi karatu wajen waɗansu malamai karatun luga ko wani karatu wanda yake na daban su kuma waɗanda suke mubtadi a duk lokacin da za ka yi karatu wajen su ko da a ce littafin aƙida ne za su karantar da kai to za su yi ƙoƙari su so ko wancan abin da suke tallatawa to an samu waɗanda su a karan kansu ba da nufi ba ne suka zamanto sun faɗa a tarkon tawili wannan kuma da dama daga shurrahu na hadisi sun faɗa wannan irin su nauyi haka zubin hajar da sauran dukkanin malamai amma mahangashin kuskuren da suka fada cikin shi sai mu fi su akan wannan bin malami akan zallafin shi wannan kuskure ne sun samu kansu a wani yanayi da wani karni da wasu garuruwan da ba su samu malaman da suke alal jihadda ba su kai karatu wajen su shine kuma wannan ni'ima da fadla ga malamai da suke na sunna ka dauki misali malaman da suka rayu a zamanin suka yi mu'asara da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah za ka ga mafi yawa waɗanda suka yi ɗalibta wajen shekul islam ko ɗaliban ɗaliban shekul islam za ka ga suna kan tafarki wanda yake tabbatacce ba su da wani mushkila ko da ka samu kuskure to za ka ga kaɗan ne wannan zai nuna na afadaliya na fatul bari na hafiz ibn rajab da kuma fatul bari na hafiz ibn hajar inda Allah ya kaddara ibn rajab ya ƙara sana shi to zai zamanto babu ya nashi saboda me yasa kaga ko ba komai akwai salimiyal aqida sama da sahafi sannan kuma akwai ma tabbatuwa kin kenan me yasa ya hoto daga waccan makaranta kin shi yasa zaka ga kenan dukkanin waɗanda suke ɗaliban shi da ɗaliban ɗaliban shi na lokacin duk ba su da wannan mushkila amma bayan sahihin su da aka samu rauni kuma janibin aqida wasu daga cikin suka samu kansu a wani yanayin da iya malaman da suke gaban su waɗannan malaman ne lokacin kaso su take ci kuma a lokacin da ake kafirtar da waɗanda suke tabbatar da wannan abin wannan yasa yanayin da suka samu kansu sai suka yi amfani da shi fasa ulna mustatatu matsayin su kaman mutum ne wanda hujja ba ta tsayi a gare shi ba to shine matsayin irin su hafiz da ya su su daga wanda suka ma addini hidima sai suka hada a kuskure daga kuskure wanda yake na tawili kuskure ne irin waɗanda zaka suna kokarin badda asu ko kuma jingina su zuwa ga ash'ariyanci kaga dole sai ka shin rukunnan sun cika na waɗancan mubtadi'a na rashin yardar su da ihtijaji da hadisul ahad a babu aqida kaga irin sa'atu zubin hajar ba su da matsala babu aqida ihtijaji da al ahadisul ahad sabanin kenan waɗancan ragowar mubtadi'a su ibn hajar suna gabatar da nassi akan hankali shi yasa ma suka ma sunna sharhi sabanin mubtadi aka ga ka'idan su gabatar da hankali akan nassi saboda haka inda suka samu kuskure janibi wanda yake na tawili to kuma jikin su akwai wasu tsare kunsu wanda dama Allah subhanahu wataala baya raba al'umma daga wasu wanda suke suna kan tafarki la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi mansurina la yadurruhum man khalafa aw man khazalahum hatta yati amru Allah to irin waɗannan zaka ga wanda tsarekun su ne sun musu raddi tsarekun su ta bangaren misali mu'asara tsarekun su ta janibi ma wanda yake na ilimi misali Abul Faraj Abdurrahman ibn Jawzi kaga akwai risala da ya rubuta daf'u shubahu tashbih wanda a cikin ta ya kacancani ya zurfafa akan bangaren tabbatar ma Allah subhanahu wataala abinda Allah tabbatar ma kai har ma sai ke kiran wanda suke tabbatar ma Allah da mushabbiha ya kautata sosai akai amma kaga an samu malamai na zamanin su shi irin sa Sheikhul a Sheikhul Alafiyu wanda ɗaya ne daga cikin malaman da suke zamani da shi abul faraj abdulrahman ibn jauzi yana da risala da ya rubuta sako ya yi kama abul faraj ta nasiha wanda ya dinga gabatar mishi akan kauce ma tafarki da ya na magabata bangaren kenan abin da ya shafi tabbatar ma Allah subhanahu wataala abin da ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kai shi saboda haka dukkanin waɗanda ba su ba zaka ga wanda suna da mushkila ne a bangaren abin da ya shafi aqida waɗansu ma za ka ga an zartar musu hukuncin kisa irin su ibn arabi irin su kenan hallaju da dukkanin masu matsala irin wannan kamar su jihan bin safwan jihar bin dirham misali duk waɗannan za mu samu mutane ne waɗanda suke ba tafarki ba suke wanda yake kan na daidai haka kuma na baya baya irin su yusufun na bahani kaga shi ma a littafin shi shawahid al-haq duk irin waɗannan abubuwan su suke tabbatarwa da kuma duk wanda zaka kuma suna da matsala a janibin bangaren tawili suke da tatsiri to kuma sai kaga bangaren tauhidin ibada shi ma suna da matsala shi yasa su faye suke kan gaba a wannan bangare din rashin tabbatar ma Allah subhanahu wataala abinda Allah subhanahu wataala tabbatar ma kanshi zamu zo gaba da kenan duk zamu ji ire-iren waɗannan da kuma wannan jinsu kenan su ne ahlul taqyid wanda malam ya ambata mana kenan su sai ce wa amman amal fa minhum man yuqirruha wa minhum man yajriha hadha al-majriha wa yaqul inna ma yu'maru biha ba'd an-nas duna ba'd wa yu'maru biha al-amma duna al-khassa wa hadhihi tariqatu al-batiniyya al-mulahida wal-isma'iliyya wa nahwihim yace amma bangaren abin da ya shafi al-a'mal ayyuka matafiyar waɗancan mutane daga wanda suke falasifa da waɗancan gulatu sufiya fa minhum man yuqirruha daga cikinsu da kwai wanda kaga ta faɗi matsalarsa ɓangaren mi ɓangaren sufofi na zata yi Allah subhanahu wataala tana ga wani abu ne khayali ɓangaren abin da ya shafi kenan itiqadi aqida tana ga wasu abubuwa ne khayali manzanni suka faɗi to in har suna da ji a ɓangaren abubuwa na gaibiyat da manzanni suka kawo to ɓangaren ayyuka wa da manzanni suka yi umarni kaga ai da kwai waɗanda ka san suna da matsala ɓangaren aqida amma kuma sai kaga ɓangaren ibada wasu ma sun yi fice wasu ma a ce maka suna raka'a kaza wasu suna kaza to yace ammal a'malu fa minhum man yusirruha a cikin su da kai mai tabbatar da irin ayyukan da manzanni suka zo da su zaka ga suna yin sallah suna yin azumi amma fa su ma suna daga waɗancan falasifa wasu suna mai da sallah matsayin wani motsa ciki wasu kuma suna maidawa a matsayin mu ma bari mu sa riga an ka zo gari ka kowa da wutsiya kai ma haika sama kanka a dalilin tsunami tun da su ma abuta hikima ne da hankali al'umma tara kana kan wannan to su ma bari su nuna cewa suna yin addini din dan saboda kar kai tsaye a watsar da su a musu hukunci na wannan fa minhum man yaqirruha wa minhum man yajriha akwai wanda yake gudanar da su hadal majra wannan magudana ta cewa su ma wani abu ne wanda yake khayali ba wai hakika bane ba saboda haka ba su damu ba da wannan ibada ko da ma kaga suna yi to ba wai a fuskar suna da yaqida ce Allah subhanahu wataala aiko ba shi yasa da dama daga cikin su an samu waɗanda irin su jahan bin safwan an yi fatarar da sai da ya kwashe shekara arba'in ya dakatar da sallah da ibada har ya gama nazari ya ga yaya a ci gaba ko a tsaya sai da ya kwashe wajen shekara arba'in wai ko yana ce inna ma yi umaru biha ba'dun nas bangaren wasu mutane ne aka umarni da wannan duna ba'dun banda wasu suna ga cewa gama gari haka su ne wanda aka umarce su da ibada amma su wanda suke manya-manyan na hakika wanda sun gano hakikalin al'amarin cewa dubara ce ake ma mutane to su ba su yin sallah kenan su a wajen su wanda sun gane kan abin wanda sun gane hakika to shikenan ba su ibada shine wanda zaka ga kenan alama a yaran sai a ce ahlul hakika shine in ka gano hakika ka gane kan abin kenan su wannan ba su babu wani ibada da wani abin nan tare da su su a wajen su kuma ba zance haram babu zance halaka shine ma aka tambayon daga cikin aka ce to in kun ce ba haram ba halak me yasa kuma kuma ba ku yarda da arman shakikiya da kaza yace waɗannan jahilan masanan shari'a ne fuqaha'un nan suka ce haram ne shine muka bi su kawai a jeri haka dan da sun ce shikenan ashe ce amma a wajen mu kullu wahid duk abu ɗaya ne na gani to su wannan kenan suna gudanarwa a bisa wannan janibin sai su boye duna ba wa umaru bi al'ama duna al-khassa kuma suka ce ana umartar gama gari banda su ke bantattu wa hadhihi tariqatul batiniya wannan kuma shine tafarkin batiniya al malahida wanda suke maguzawa malahida waɗanda suke kenan zindikai maguzawa masu bayyanar da addini amma boye ba tare da addinin ba suke wal isma'iliya da kuma firqatul isma'iliya wanda ɗaya daga firqu shi'a al batiniya wanda suna dangantuwa zuwa ga Muhammad ibn Isma'il ibn Ja'far suna riya cewa anna sirral maktum ala ilayhi boyayyen sirru ya koma zuwa ga shi Ismailu suna riya cewa abin da yake zahiri na nasu suka na wayi to wannan kwamso ne amma tawili shine kwayakin amma zahirin abin da Qur'ani da hadisi yake nuni to a wajen su kamar kwamsan gushiya ne amma tawilin su shine boyayye shi yasa kenan su a wajen su sallah zai ce eh haka ne amma sallah abin da ake nihi sirru kenan haji sai su ce ziyarar shehu ka gani zakka sai su tsarkakewa zuciya azumi sai su ce shine kenan boyewa wannan sirru in kakka bayyana shi kenan abin da ka san na wannan kakka bayyana shi ga waɗanda suke amawa suna cewa kuma abin da yake kwaya wala yasulu ila lubbi wala yasulu ila lubbi illa al-khawas ba su kowa suke isuwa zuwa ga abin da yake tsantsan kwaya sai wanda suke kebantattu amma amawa to su ba su isa su kai nan ba sai al'amarin su ya bayi zuwa ga watsar da shari'a zubar da takalif rashin kulawa da wannan suna da littattafan su isma'iliya irin su kitab al-iftikhar da kuma kitabul ja'far kitabul ta'wil shari'a kitabul sirru da wani wannan kuma yana daga tawile tawilen nasu yana irin su tare mutane aka ce da kaburbura suna cewa shine farkawa daga barci shi ake ake ce ma wannan farkawa yadda kenan shine tare mutane shine wannan ko kuma ya kaza daga jahilci saboda haka duka wannan maguzancin su ne wani hawihim da kuma iri-irin su ma'ana iri-irin waɗannan irin su ƴan uwan kenan ma'abuta rasail ikhwan safa irin su kenan alfarabi irin su ibnu sina ibnu sina nan dai da zaka ga mutane suna alfahari da shi ana sama jami'o'i ma jami'a ibnu sina a sa kaza wai saboda ana ga ga wani wanda yayi abin a zo a gani addinin musulunci baya alfahari da mutanen da suke munharfai a jaribin aqida addini yana alfahari da wanda duddugen su ya tabbata amma ya addini zai alfahari da waɗansu wanda suke da matsala aqida su wanda ma ana ma tuhumar ma musulmcin su kaga wannan ba abubuwan alfahari bane ba da kuma waɗanda kenan da dama irin su ibn arabi irin su ibn sab'in da ragowar kenan wanda duk suna da matsala a wannan janibi din yace amma ahlu tawili amma ma abuta tawili sai kuluna suna cewa innan nususal warida lalle nasu suka waɗanda suka zo fi sifat dangane da bayyana sifofin Allah lam yaqsid biha rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqida an-nasu al-batila ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi an yaqida an-nasu al-batila mutane su zamanto sun kudurta wannan barna walakin qasada biha ma'aniya sai dai wasu ma'anoni ne da ba ake nufi da wannan walam yubayyin lahum tilka al-ma'ani amma kuma suka ce bai bayyana ma al'umma wannan ma'anonin da ake nufi ba wala dallahum alaiha kuma bai musu nuni ba akan ga abin da ake nihi da wannan ma'anoni kin da ake nihi walakin arada an yanzuru sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi an yanzuru su tsaya su yi duba su yi tuntuntuni fa ya arful haqqa bi uqulihim su san gaskiya da hankali kullun kenan annabi sallallahu alaihi ya ba su sai nuna musu sabano ne ya ka bar su su wasa kwakwalwa kamar kama mutum zaurance misali ka kaka cici ka cici ka ce kaza kaza sai ka boye hakika ne yanzu ka bar mutane dan su wasa kwakwalwa to suka ce a zama haka ne kuma ya sai rufi sarfi tilkan nususi wai sai bar su su gudanar da wannan nasu suka amma da luliha a bisa bigiran su wa maqasuduhu da ko- wa maqasuduhu manufar shi da ya bar su haka nan wa imtihanuhum da annabi sallallahu alaihi wasallam jaraba al'umma wa taklifuhum da kuma dora musu is'ab izhanihim su wahalar da kwakwalansu tunaninsu a wakulihim da hankukullansu sai an yasrifu kalamahu akan su juyar da zancen shi amma dalolihi daga abin da yake nuni wa muqtadahu da abin da yake hukumtawa wa ya'rifu al-haqa su gano gaskiya min ghairi jihatihi ba daga gurin shi ba waya nan sarasa ya gaya musu sai bayyana musu wani abu sai bar su kuma ya ɓoye abin da yake hakikanin bai gaya musu ba sai bari su je su yi tunani su gano gaskiyar amma abin da aka gaya musu ba shi bane ba hakikanin abin to kaga mutanen da za su dinga kwatanta manzanni da cewa sakon da aka zo da shi na annabta na hakika ne wanda Allah subhanahu wataala ya kirayi al'umma da cewa su tsaya su yi tuntuntuni a fala tadabbaruna alqur'ana amma ala qulubi a fala tadabbaruna walau kana min inda ghairi Allah Allah subhanahu wataala kira zuwa ga wannan kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkar ulul albab littafin da Allah subhanahu wataala ya bayyana shi cewa komai baro baro yake Allah subhanahu wata'ala ya bayyana komai ma faratuna fil kitabi min shay littafin da Allah subhanahu wata'ala ya rarrabe dukkanin abin da al'umma suke bukata manzon sarsan bai bar duniya ba hatta da tsuntsun da yake wani kawa inda ku yana amfani sai da ya bayyana to kaga ya kuma za ku kwatsamta wannan sakon da ya zo da shi da cewa ba hakikanin bare ba hakikanin ba a faɗe shi ba an bar mutane wai su wasa kwakwalwa su yi kokari da tsuntsun su wa hadha qawlul mutakallima wannan shine kuma maganar ulama'ul kalam wal mu'tazila shine kuma maganar mu'tazilawa kaga aqida kenan ta wanda suke mu'tazila su ma kan wannan suke wanda mu'tazila ɗaya ne daga firaq wanda suka fara fama ahlus sunna wal jama'a wanda yake jagoran su wanda ya fara magana da aqida ta su shine wasil ibn ata an kiraye su kuma da mu'tazila saboda shi wasil ibn ata ɗalibin hasan al-basri ne ɗaya daga cikin wanda suke tabi'ai daga autatu tabi'in saboda haka ya saba ma Hassan al-Basri a mas'ala ta murtakabul kabira cewa mutumin da ya mutu yana aikata kaba'irul zunubi bai tuba ba kaga matafiya ta ahlus sunna wal jama'a yana karkashin mushi'a ta Allah subhanahu wata'ala ta yanda fasiqun ne bi kabirati amma mu'minin ne bi imani ya mutu bai tuba ba yana karkashin mushiyar Allah in Allah ya ga dama gafarta mi in Allah ya ga dama ya azabtar da shi sai dai ana jiya mushi tsoro amma ba ɗaya bai mai kauna daga rahamar Allah subhanahu wata'ala wannan shine mazhabi na ahlus sunna wal jama'a wasu ibn atsa shi kuma sai ce a'a yana mataki guda biyu tsakanin guda biyu shi ba mumini ba shi ba wanda yake kenan fasiki ba saboda haka sai sanya shi a manzila shi ba mumini ba shi ba wanda yake kenan kafiri ba yasa shi tsakankani guda biyu sai kaurace ma wannan halaka ta Hassan al-Basri a lokacin shine shi da jama'a shi da ɗaliban da ya dinga bushe ma kunne suka bangare sai aka kira su mu'tazila kenan allazina atazalu hasan majalis hasan basri saboda haka an kira su ko kuma saboda kaurace ma maganganun al'umma ta musulmi da kuma rabuwa da al'umma ta musulmi bangaren aqida ko wani wannan mu'tazila firqa ne su da kansu wanda suke mabambanta amma abin da ya gama su sun haɗu a maganar korewa sifofin Allah subhanahu wataala sun haɗu ga baki ɗayansu a bisa cewa ƙur'ani halitta Allah ne sun haɗa kan cewa bawa shi yake halitta aikin kanshi in ka ga dama kai ne za ka yi kuɗi kana so in ka ga dama za ka yi kaza kai ne abin da ka ga dama kawai kai kake da mashi'aka in ka zauna talaka kai ne kawai ka ga dama ka so ka zama talaka kawai su suna tawatar da mashi'a ga bawa shi yake aiwatar duk abin da ya ga dama shi yasa su aqida su ba su yarda wani ya ce talauci ko talau an kaddara mai kaza ko a su babu wannan abin to duk sun haɗu akan wannan suna da usul khamsa usul ɗin su guda biyar wanda su wannan usul ɗin guda biyar sun mai da shi kamar usulul iman a sitta shi yasa kaga ahlus sunna wal jama'a duk lokacin da za su tantauna da wani wanda suke da matsala da shi a bangaren aqida matakin farko ya faɗi aqida shi ka faɗi aqidarka kaga ashe bakka da dama ka tantauna da wani wanda ya kan gare dole labudda sai ya zama kaji me aqida shi me aqidarka kar ku je ku yi tashan wahala in har abin da ka yarda da shi ya yarda shikenan kun zama daya mai me za zo ana tantauna a kawana in kuma da wannan ya dauko gabar da kuke da matsala da shi to kaga ashe tilas ne ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna ya san menene itiqadi na ahlus sunna wal jamaa to su suna da wannan sune matsayin arkanin iman a wajen su akwai at-tauhid akwai al-adl akwai al-manzila bainal manzilatayn akwai kuma al-wa'd wal wa'id akwai al-amru bil ma'ruf wal nahy an munkar wannan shine usul nasu guda biyar matsayin shi kamar arkanul imani yake a wajen su a karkashin sun kena a karkashin waɗannan usul din sun lullube wasu ma'anoni basassu misali sun boye ma'anar tauhidi kaga aka ce tauhidi kai zaka dauka aqida da wannan sa'alu suna wal jama'a to ya za a ce ma tauhidi kuma gehe ɗaya tauhidi ba a yarda ba da tabbatar da sifofin Allah ya mutum zai ce maka shi ma yana daga masu tauhidi alhali kuma gehe ɗaya yana kafirtar da wanda suke tabbatar ma Allah subhanahu wataala sifofin da ya tabbatar ma kanshi kaga kitabu tauhid na ibnu khuzaima kitabu shirk suke kiran shi ka kitabu shirk suke kiran shi saboda me yasa tauhid inda ahlus sunna sha bamban da tauhid wajen su abinda ahlus sunna suke kira da sunan tauhid su a wajen su shirka ne tabbatar da sifofi Allah sun su wajen su yin haka nan shirka ne wai kamar an samar ma Allah kishiyoyi kamar an maida Allah subhanahu wataala a wajen su shiki shi yasa karshen Imam al-Bukhari da ya rufe da kitabu tauhid da ya ka kitabu tauhid ya bayyana abubuwa na wannan sai suka watsa da littafin ma duka baki da saboda me yasa kenan su a wajen su tauhid na ahlus sunna to kuma a shirka ne to a tauhid wajen su shine na fayis sifat kore sifofi in kaji su a tauhid kenan daga cikin arkanul iman nasu al-khamsa akwai at-tauhid at-tauhid wajen su na fayis sifat shine tauhidi sai kuma kenan al-adlu da shi ma yana daga cikin arkan na imani nasu al'adar wajensu shi ne kuma annafayin ƙadar korewa ƙaddara wai ima Allah adalci ne ya za a ce Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci ayyukan bayi wallahu kana kuma mata amalu da Allah ce kenan su a wajensu wanda yake aikata aiki mara kyau yake aikata kaza wai aka ce wannan abin nashi asali Allah ya halicce shi to yanzu an yi zalunci kenan adalci shine shi mutumin wanda ya aikata ba mai kyau shine yayi kai kaga yanzu sun tabbatar ma wani Allah halitta tun da in ka kore af'alul ibad ka ce ba halittar Allah ba ne yanzu kenan ka tabbatar da akwai wani mai halitta tare da Allah subhanahu wata'ala akwai wani abin da wani yake halitta ba Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka shi yasa shi yasa kenan sai zamanto kenan a bangaren wannan shi yasa bangaren kenan na al'adil da kuma kore ma Allah subhanahu wata'ala kenan halittar ayyukan bayi imam al-bukhari Allah ya shi da rama imam al-bukhari Allah ya shi da rama ya rubuta khalqu af'al al-ibad khalqu af'al al-ibad magabata duk suka yi raddi a wannan janibin saboda me yasa wacce aqida ta mu'tazila ta al-qadar ta ta al-adl shi al-adl shine kenan ayyukan bayi su ne suke halitta ayyukan su aqida ta mu'tazila duk sun hada ka wannan shi yasa kamar yanda misali zaka ga mazahibul arba ai duk kaga sun hada kan أركان الإسلام الخمسة سألك أصول الإيمان الستة ثم هكا دكتور وند سكنا متزلة سألك وأنا أركان إنجلابيا التوحيد العدل كنا أو جنس شين كورا سيكون منزلة بين المنزلتين شكو أبن سكنا في وين متمن ده أي كتكبيرة تزنبي kamar misali wanda zai shagiya ko zina ko kaza yana a kankane guda biyu shi ba kafiri ba shi ba mumini ba shi ba kafiri ba shi ba mumini ba saboda haka sai suka fita kenan daga da'ira ta ahlul sun fiddace daga da'ira ta ahlul iman amma ko ba su sa shi a da'ira ta wanda suke kafire sai kuma alwali wal wa'id shi kuma abin da suke nufi da wannan cewa dukkanin mutumin da ya aikata kabira ta zunubi sannan ya mutu bai tuba ba to zai dawwama a wuta shine alwali wal wa'id shi yasa ake kiran su wa'idiyya alwa'idiyya wanda suke dawwamar da ahlul kaba'ir a wuta in mutum ya mutu yana sata ko yana zina ko yana shan giya duk dai wata kabira ko yana ƙarya sai har ya mutu bai tuba ba a duniya dai yana manzila bai da manzila sai ne to kuma sai mutu bai tuba ba suka ce to yanzu tun da ai kaga shi ba kafiri ba shi ba mumini ba go ya mutu a wannan dan tsakanin to in ya mutu za a ce ma me ya makoma shi to a wajen su zai shiga wuta kuma zai dawwama a wuta ba zai wuta ba shine alwa'du wal wa'id kenan wannan wannan kin da suka tafi akai in dai har bai tuba ba sai suka ce saboda Allah subhanahu wataala ai wajibi ne zartar da alƙawarin shi suka ce ai in hal Allah ya ce la yazni zani ho hin yazni ho mu'min wanda ya kashe rai zai da wanda ya kashe rai da gangam fa jazaohu jahannam khalidan fiha suka ce to ai kaga Allah ya alƙawarin Allah yana saba alƙawari ne saboda haka kenan suka ce tunda Allah da ya alƙawarin zai sanya wanda ya aikata kabira a wuta to wannan alƙawarin da Allah yi suka ce ai kaga Allah ba zai saba alƙawari ba to shine kenan alwa'd wal wa'i kenan sune bangaren wa'idiya wa'idiya kenan dawwamar da mai aikata kabira a wuta alwa'du wai a wajen su saboda Allah ya yi alƙawarin zai sa shi wuta to kuma cika wannan alƙawarin da Allah yi suka ce kaga kenan wannan wajibi ne ubangiji subhanahu wataala in yayi narko ko yayi alwashi na abu ya cika to kaga sai dai nan Allah ya yi alwashin zai yi azaba akan wanda ya aikata kaza yayi narko akan wannan to in Allah subhanahu wataala ya yi ai adalci ne amma Allah ya alƙawarin wanda ya mutu da imani zai sa shi aljanna shin akwai wani mai imanin da ya mutu da imanin ba sa shi ba aljanna inda ga wani mai imanin da ya mutu ba sa shi ba aljanna shine sai a ce saba alƙawari sai kuma al'amru bil ma'ruf ɗaya daga rukunin kenan na shidda shi kuma al'amru bil ma'ruf sun lullube a karkashin shi suka ce wajibi ne al-khuruj ala al-a'imma wajibi ne ayi hoto na hoto da shugabanni in sun ketare iyaka sun yi zalunci suka ce kuma wajibi ne a gayyaci mutane zuwa ga su hutu a tsige wannan shugaban shine su a wajen suke na al'amur bil maruf shine waɗanda suke shugabanni to wajibi ne in shugaba ya kangare a yi zuga a yi zanga-zanga a tsige shi to su wannan shine amur bil maruf a wajen su kina a haɗu a tsige kin wannan wannan su ne rukunansu wanda suke guda biyar wanda za ka ji kenan a wajen su in suka ce arkanin iman ko kuma arkanin abin nan ko a tawhid wajen su shi yasa ake ce musu at-tauhidiyya ana ce musu at-tauhidiyya qaulul mu'tazila wa man dakhala ma'ahum fi shay'in min dhalik da wanda ya shiga da su cikin wani abu daga wannan suna daga masu irin aqidar su kamar al-kullabiyya kamar as-salimiyya kamar al-karramiyya kamar shi'a da kuma muta'assirul asha'ira tunda ya ce asha'ira su ma muta'assirun su suke da matsala amma qudama'ul asha'ira su kenan ba su da mushkila a wannan janibin zaka ga Abul Hasan al-Ash'ari kenan a cikin littattafan shi maqalatul islamiyyin da kuma kenan al-ibana an usulul diyana da kuma rasail duka ya tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala amma na baya bayan su ne suka kauce anan ma ne ce walladina walladina qasadna ar-radd alaihim fi hadhihi al-futya wanda muke nufin maida ma murtani a wannan fatawa hum haula'i su ne waɗannan ismi ɗin da biyu su ne ahalin tawili kenan fatawar hamawiya ta kumshi yin raddi ga mu'awwila kaga ashe littafi ne wanda kai tsaye mu yana da alaƙa da saboda a yau da wahala ka ga wani wanda yake ba matafiya ba sa'alu suna alija da ya kaga mu'awwila ne a sha'ira ga baki ɗaya ne masu jingina kansu zuwa ga ashariya suna kan wannan abin kan wannan kenan tawili da abin nan saboda haka haka ko mafi yawan mufassiruna mutaakhirun in ba wanda suke kan manhaji na ahlus sunna duk ga wannan suke malai ce walladina qasadna raddu alaihim fi hadhihi alfutya hum haula sune wadannan muawila iz kana nufurun nas anil awwalina saboda ai gujewar mutane daga na farko su waye na farko ahlul takhyil mashhur yanzu waye zai yarda da ahlul takhyil masu cewa manzanni kamar wani abin nan ne suka zo ma mutane da shi wani dabara ne da wai ai kaga maguzancin su a hili yake kafircin su a hili yake wajen malami da wanda yake jahili to yace su wannan tunda kowa ma sani yanzu ka zo ka kana shan wahala kana ma kirista raddi yone raddi zaka wai bai san ba kahuri ne kaga akwai yanda sun tsiri an riga an san yadda yake na yanzu wanda ya lullube a karkashin shine zaka yi kokarin ka bankado dan saboda kai ya cutar da al'umma wanda yake jingina kanshi zuwa ga addini amma da ma wanda ya fidda kanshi daga addini sai dai ba in ya zamanto ya lullubo da wata riga kawo misali a ce ahmadiyya kaga in ba dan sun lullubo da wata riga ba kuma sannan al'umma jahilci yayi katutu ba bukata a masa raddi kamar he zama baka lokaci ne ma kansu kamar wani bahaiya to amma me yasa mutane sun yi nesa da ilimi al'umma tsahi ma suna kiran shi musulunci shirka suna kiransa tauhidi to kaga dole wani abun sai an zo an bayyana saboda shirka mutum zai kira tauhidi bugun ƙasa da da da da da da da alƙalin da waye ake cewa istikhara istikhara ha sunna ce to kare ka kaga so an dauko abin da yake kawo rufi an ce yau ne ce wallahi na je wajen malama ne amin istihara an buga mun ƙasa an ce mun kaza ƙasa ta ce kaza kuma ya ce ma istihara kuma ya ce ƙasa ta ce ka gani to kaga kenan an yi nisan da dole wani abin take sawa kawai amma ba nan ba akwai abubuwan da ma fusu ma bukatan sai an yi raddi kansu bi khilafi haula fa innahum tazaharu bi nasr sunna su mu'awila sun bayyana kansu absa taimaka ma sunna fi mawadi a kafira a gurare da yawa wa hum fil haqiqa la lil islam nasaru ba ba su taimaka ma musulunci ba wala lil falasifa kasaru kuma ba su karya falasifa ba kaga matsala kenan su ba su taimaki musulunci ba kuma ba su karya falasifa ba walakin ulaikal falasifa sai dai waɗannan waɗanda suke falasifa kenan waɗannan mutane ne waɗanda da- ta dalilin sun yi ƙoƙari sun buɗe wasu garuruwa amma ga makiya addinin musulunci ga makiya addinin musulunci ma'abuta qidamul alam da kaza sun yi wani ƙoƙarin su a janibin haɓaka al'umma ta ɓangaren gangar jiki amma ɓangaren abin da ya shafi ruhi da wannan kuma ya suka rusa su shi yasa ce lalin islam nasaru sannan kuma gubar da suka kawo ita ta zama dalilin da ta rusa addini ta rusa addini ta ɓoye kuma sai aka ka- karya shi ta zahiri sai zama musulmi kawai hoto ne amma babu ruhin a tattare da su duk lokacin da musulmi ya rasa siƙa da Allah subhanahu wata'ala ya rasa yaƙini da tabbas har ma ya gaza ma gane ma ubangijin shi kaga ai shikenan ya zama hoto ne kawai addinin amma boye babu wani karfi a tattare shi to yanzu da maki ya zo kawai tun kuɗin shi zai saboda dama madogar shi karfin shi Allah subhanahu wataala to kuma an raba shi da Allah yace fa inna mutadaru bi nasr sunna sun bayyana taimakon sunna fi mawadi a kafira saboda da yawa daga cikin su zaka ga da yawa daga cikin asha'ira zaka ga sun su suna da raddi ga shi'a suna da raddi ga kaza hatta da irin su yusufun nabahani kaga dai duk irin abubuwa na maguzanci da abin nan da yake kawowa amma shi da kanshi zaka ga yana raddi ga shi'a to akwai danda sai su rudu da raddin da asha'ira da mu'awila suka yi ma waɗansu fanɗararru sai su dogara da wannan su rudu da wannan abin ko a ce misali iya da mawkifi wajen rusa qur'aniyuna yana da mawkifi wajen rusa shi'a yana da mawkifi wajen kaza amma kuma gehe daya yana da waɗansu matsaloli to kaga sai zamanto matsalansu sun bayyana nasarar sunna fi mawadi a kafira a gurare da yawa wa wani fil haƙiƙa ranar islami nasaru amma hau haƙiƙa ne ba sai wuka wala ne falasifa kasaru walakin ula'ika sai dai waɗannan alfalasifa alzamuhum fi nususil ma'adi sun ma musu ilzami a nasussuka na ma'ad na lahira nazira madda'ahu fi nususil sifat misali da su da falasifa da su da falasifa da su da falasifa sun haɗu wajen korewa sifofi na Allah subhanahu wataala amma kuma su sun tabbatar da ma'ad al'amarin lahira kabari misali da wasu abubuwa na kenan aljanna da wuta kaga wanda suke mu'tazila wanda suke jahamiya sun yarda da aljanna da kuma wuta sai dai mi su wanda suke falasifa su wanda suke jahamiya ba su yarda ba da samuwar aljanna da wuta a yanzu ba su yarraba da kenan samu su kenan sun bambanta ta wannan bangare kin amma kaga su kuma falasifa ba su yarraba ce akwai aljanna akwai wuta akwai azaba kabari akwai kaza akwai kaza kuma sannan ba su yarraba da sifofin Allah subhanahu wataala to abin da yasa falasifa suka kiyarra da wancan shi yasa su ma wancan suka kiyarra kenan yanzu mun haɗu da ku wajen rashin yarda da tabbatar ma Allah sifofin shi mun haɗu da ku wajen rashin tabbatar da ma'ad to kuma ya aka yi ku kuka yarda da aljanna da wuta da kaza da kaza ko ba ku yarda da siffofin Allah subhanahu wataala to wannan yasa sai falasifa suka musu ilzami kalika kaga hadarin da yake cikin mutum ya zamanto ya samu tasassuri ko kuma ya haɗu da wani mubtadi akan wata aqida da kokarin rusa wani abu wannan zai nuna ma kuskuren wanda suka yi hada ga gwiwa wai akan rusa aqidar dan Nasir Kabar shin ahlus sunna sunna sai ta gagara har sai ta haɗu da wani wanda yake mai cewa wani Allah ne sai an gamu da shi za a rusa wancan wanda a gehe ɗaya ba ka tsaya ka kalla waɗanda aka dinga gamuwa da su akan a rusa ɗan Nasir Kabara su sun yi ɗan Nasir Kabara maguzanci ka tsaya ka su sun yi ɗan Nasir Kabara maguzanci ai shi bai taɓa janibin ubangiji ba kakka manta su kuma ka me wace aqida su su a aqida su malam wani Allah ne aqida su da su da kowa ma Allah ne to yanzu ai a game da kaga shi kuma jaribin shi na bangaren manzo Allah sallallahu alaihi su kuma hinka leka kaga jaribin wanda suke da gabaki ɗaya ma kaga maguzancin da dukkin su maguzawa ne amma maguzancin da yake tattare da wannan da itikadin su ya ma hina shi to yanzu sai aka game da su saboda sun yi tasatturi sai ake sa a rusa shi to wace barna ta biyo baya ka gani kaga sai gashi an zo an samu kai cikin abin da ake gudu kuma ya horo ana dan damun ma ana nadama ka gani kuma da aka tsaya kuma sai suka dawo ma gaba ɗaya ma suka ce dama abin ma ashe wahabiya ne suka mana dubara kawai bai da wani matsala kawai mun gane ma so ne suke yi kawai su rusa su rusa sufanci saboda haka kene a nan gurin falasifa sai suka musu ilzami in ka kuskure ma tafarki ko a haka in ahlus sunna ka lura in aka ce kaza bid'a ne yayin ya ce to ko da kuke kaza ba da kai ba wasu mai ilzami in muka ce sai su ce ah to ku da kuke kaza ai kuma kuna kaza kuna kaza ka gani kenan yanzu baka da dama kai nan kuma shi yayin rawana shi ba daidai bane amma ya ce to kai ma da kake kaza ka ji matsale to shi yasa sai ka ja bakin ka to shikenan kyale ni ma kyale ko aje da shani mu da kuma ka so dai ne to in ahlus sunna ya zamanto ya ki tabbata kan wannan ko ke bin san rai to matsalar da za ta biyo ba sai dai ka kyale to baka da tacewa to da ilzami za su maka to kaga kuskuren da muka dinga samun kanmu wani lokacin in muka kuskure to dole za su mana ilzami shi yasa da ka ce maulidi kaza ce a to kuma da kuke kaza kuma da wasu kuma ko da ma abin ba bid'an bane yana nuna maka dai kenan in ban mu yi ba ma kaka balle kuma inda a ce wani yi kaga da akwai matsala saboda haka kenan labudda ya zamanto ahlus sunna yana ankare shi yasa sunna ita kawai aiki aikata ta ne alzamuhum fi nususil ma'ad falasifa he suka musu ilzami a nususil ma'ad ko kafirai fa suna suna ilzami ko kafirai zaka su ce ah ba yahuda sun ce wa manzo Allah sallallahu ba suka ce ma sahabbai ai kuma kuna shirka innakum tushrikuna billah kuma kuna shirka da Allah subhanahu wataala suka ce ma sahabbai kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad ka gani suka ce ai kuma kuna yin shirka yahudawa kaga suka ma sahabbai ilzami suka ce ai an tauka kullu ma sha Allah wa sha Muhammad walakin ulaika al-falasifa alzamuhum fi nusus al-ma'adi nadira man da'u fatamkwacin dai abin da suka yi da'awa fi nusus sifati a nassukan sifofi yanda suka yi tawilin nassi na sifofi su ma sai suka ce to ai tunda meye hujja ku ai siffofin Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani da Taura da Injila duk sun zo kuma babu abu mai yawa cikin Qur'ani irin sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wata'ala amma sai kuka bankara kuka yi tawili tabbatar da azabar kabari da da abin da ya shahi al'amari na lahira bai da yawan da siffofin Allah suke da yawa suka ce to in har waɗancan masu ɗimbin yawan kun musu tawili to mu ma mun ma waɗannan tawili saboda haka azabar kabari tada mutane farka ne daga barci in cikin qur'ani kun ji an ce man ba sana min marqadina to alai kaza min annabi shi yake kaza sai suka musu ilzamin wannan abun ka gani saboda haka kenan in kuma suka ce ah kun yi tawili sai su ce to ko da kuka yi tawili a wancan tilin ayoyi ka gani kenan bana yi ba kuma in hana ka to addinin naka ne shine kenan lazumin abin da falasifa suka ce mu نذيرا ودع في نصوص صفات فقالوا لهم فلاسفة سكتي مس نحن نعلم بالاضطرار سكتي كون منا سنة أبسا اضطرار علم الضروري أن الرسل جاءت بالمعاد من ظني سنزودا بياني أبسا مكوما تأبدان جنقل انشكي شازا أتاري متاني أكوي أزاب قبري أكوي نئمة وقد علمنا الشبهة المانع منه كما من سنة شبهة ودى مانع منه ودى ذات هنا ونن جنا من سنة shubuhin da suka iya hana wannan abin shi yasa mu ma muka dogara da su wa ahlu sunna yaquluna li haula ahlu sunna suka ce musu wala na alim bil yusrat mun kuma muna sana ilmu daruri anna rusul jahat bi isbat sifat manzanni sun zo don tabbatar da sifofin Allah wa nusus sifati sun zo don tabbatar da nasussuka na sifofi wa nusus sifat nasussukan da suke tabbatar da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala til kutubil ilahiyya a cikin littattafan da Allah ya sabkar aksaru su suka fi yawa a'azam suka fi girma min nususul ma'ad tunda aka ce ma ka kawo dalilan da suke nuna ma'ad a al'ummomin da suka gabata kaga ɗan kaɗan ne wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman ataquluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa yaw kadibu fa alayhi kadhib wa yaqul ya qawmi inni aqafu alaykum yawma tanad ka gani yawma tanad kaga ina je muku yawma tollo mudbirina malakum min ayamin asu kaga sai ci gaba da bayyana ina je muku tsoron azabar Allah ina je muku tsoron kaza dan mi tabbatar musu da akwai makoma to iri-irin waɗannan nusus din wanda suke nuna al'ummomin da suka gabata an bayyana lamarin makoma ba su da yawa kamar na siffofin zatin Allah duk manzanni da littattafan da aka sabkar kowannen su sun haɗa kan tabbatar da ni kenan siffofi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala sama da nasu dalilan da ke da wanda suke tabbatar da ma'ad kenan sai suka ce jaz bi isbat wa nusus sifat fil kutub al ilahiyya nasu sukan da suke tabbatar da siffofin zatin Allah a littattafan da Allah ya sabkar aksar su suka fi yawa wa a'azam su suka fi girma min nususul ma'arif sama da ayoyi da dalilan da suke nuni a bisa al'amari wanda yake na koma makoma wa yaquluna lahum kuma suna ce musu ma'lumun ai sananna abu ne anna mushrikil araba mushrikan laraba wa ghayrahum da wasu su kanu yunkiruna al-ma'ada kun ga ai suna inkarin al'amarin tada mutane ka gani ka gani Allah subhanahu wataala ce wa qala allazina kafaru lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athu zama allazina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athu ka gani wa yastanbi'unaka haqqun qul huwa i wa rabbi innahu la haqq kaga Allah subhanahu wataala kenan duka kenan sai zama suna da inkari mushrikan larabawa akwai waɗanda su kenan da hariya ne ba su yarda ba cewa akwai al'amarin lahira akwai kaza suna cewa ma hi illa hayatu na duniya in hi illa hayatu na duniya na mutu wala haya kawai rayuwar nan ta duniya ce shikenan mu mutu mu yi barci mu tashi a kashe mu tashi ma yau rukuna illa da kaga dai almuhimmu akwai jahariya a al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su wa qad ankaruhu ala rasul kuma masu ma manzo Allah sallallahu inkarin cewa in an mutu ba za a tashi ba wa nazaruhu alayhi hamma sun ma tantauna ma mushrikan laraba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba su yarda ba za a tare mutane da kaburbura bi khilafi sifati wanda duk suwar makiya kaga suna tabbatar da al'amarin tare mutane daga daga kabari da al'amari na lahira saboda me yasa mushrikai suna inkari bi khilafi sifati sabanin sifofi fa inna lam yunkir shay'an minha ahadun min al-arabi babu wani daga laraba da aka samu cewa yana inkarin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ka gani ba a samu suna inkaro nan ba fa ulima anna iqrar al maqul bis sifati sai aka san cewa lalle iqrara tabbatar da tabbatarwa al uqul hankulla bis sifati sifofin Allah yanda hankali yake iya karba yake tabbatar da sifofin Allah azam min iqrariha bil ma'ad ya fi girma akan yanda hankali yake tabbatar da al'amarin lahira gamsuwar hankali da siffofin zatin Allah subhanahu wa ta'ala da siffofin mahalici ya yi gamsuwar hankali da al'amarin tashi azabar kabari tashi tun da azabar kabari da wannan shi al'amari ne wanda yake na gaibin da wani zai iya cewa in kare sai ya fahimtar da shi shi yasa mushrikan laraba ya ba su ba sai da aka dinga ba su misalai Allah subhanahu wataala kuma ya dinga ba al'ummar da suka gabata misalai kamar irin uzairu ba ma tsawala mi aka amin sun ba asa saboda a nuna musu Allah ne iko ne ta wannan kamar annabi Ibrahim alaihi salam kaga ya tambayi Allah subhanahu wataala ka gani ubangiji subhanahu wataala ce mai aulatul qar bala walakin yatma inna qalbi fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya kaga hi Allah subhanahu wataala yasa abin ya faru a kirki kamar misali ashabul kafi kaga Allah subhanahu wataala ya kashe su tsawon shekaru kuma aka tashe su saboda mi al'umma suna da akwai waɗanda suke da rashin gamsuwa hankalin su yana kin yarda to he aka aikata abin ma kai a zahiri a gidan duniya su ga gashi nan an kashe kuma an tada dan saboda me ya zama amma dangane da sifofin Allah babu wani hankali wanda za a ce kenan ya yi musun abin saboda wai jahilci wani abu ne shi yasa ya ce na alam bile tsara kenan abu ne wanda yake malum min addini bi zarura wa anna inkar al ma'ad kuma inkarin al'amarin makoma azam min inkar istifat wa kaifa taqa ya juzu ma hadha zai halitta tare da haka an ya kuna ma aka bara bihi min sifati a ce abin da ya bada labari a nafsar na sifofi ne sa kama aka bara bihi ba kamar yanda ya faɗi bane ya za a ce a nafsar sai bada labari na sifofin za su Allah kuma a ce labarin da ya bada kawai kamar ya faɗi sabanin abin ne ya ɓoye wani abu sai ya faɗi ya ce Allah yana da sifa kaza yana da sifa kaza na amma wai abin da ya faɗi ba shi bane ba hakika su yanzu a wajen su Allah ya ce ar-rahman alal arshi stawa to da Allah ya ce ar-rahman alal arshi stawa amintu man fi stawa Allah ya tabbatar da uluwi duk wannan dalilan na uluwi wanda sun kai dubu biyu ko sama da dubu biyu su a wajen su wannan duka kawai na cikin qur'ani da yana da suke nuni duka ba shi bane hakika da dole a yi tawili karka in ka kudurta wannan ma kafirci ne kenan to ya za a yi ya ba da labari a bisa siffar zatin shi kuma a ce abin da ya haɗi wai ba shi bai ke so a kudurta abin da ake son a kudurta daban yake in ya ce yana da hannu a ce a'a ni'ima in ya ce yana ba da yana ƙauna a ce a yana ba da lada in ya ce kaza yana zauwa sai a ce rahamashi waje a rabu kwanar malaku saffan saffa al'amarin ubangi ko rahama Allah yanzu na rabbuna rahamar Allah tana safka kuma rahama Allah tana cewa hal min mustaghfir ko kuma yanzu na malakun malaika yana sauka ko malaika ne yake cewa ina mai neman arziki in bashi ina mai neman gawaran gawar ta mai ina mai ka gani to yace to sadaka wa kaifa juz wai yaya ma zai halitta ma haza tare da haka an yakuna ma khabara bi min sifat a ce duk abin da Allah ba da labari manzo Allah sai ba da labari na sifofin Allah laysa kama khabara bi wa ma khabara bihi min al-ma'ad kuma a ce abin da ya ba da labari na lahira huwa alama akhbara bihi kuma a ce akan wannan shi falasifa ne suka musu ilzami suka ce a to ya za ya ce duk labarin da Allah ya ce yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana sama yana kaza Allah subhanahu wataala ya ce ayyukan bayi suna jami duka sai a ce ba haka nan bane ba ba shi bane hakikanin suka ce kuma amma lamarin da ya ce na lahira akwai kaza kuma a ce haka ne suka ce in wancan ba haka nan bane to wannan ma mu ma mun yi tawili in kun yi tawili can mu ma mun yi tawili nan saboda haka shi yasa muka ce muku aljanna wuta dabara ce ake kaza kaza kaza ne mu ma shine muka yi tawili falasifa suka ce musu to ai zan faqad wali ma annahu salasan qad zamma ahlul kitab kuma ai an sa nafsa ya zargi ahlul kitab alama harrafu absa tahrifin da suka yi wa baddalu da kuma abin da suka zama to sun canza kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarge su akan hadisin bukhari wanda ibnu abbas hadisin ibnu abbas wanda bukhari ya fitar yace kaifa tasaluna ahlal kitab wa kitabukum alladhi unzila ala nabiyikum ahadathu al-akhbar billahi taqra'unahu lam yashib ya za ku dinga tambaya dangane da ya za ku dinga tambaya ahlal kitab alhali littafin da aka sabgar ma manzo sallallahu alaihi wasallam gashi nan sabo bai ma tsufa ba kuma wa qad haddathakum Allah anna ahlal kitab baddalu ma kataba lahu alhali kuma Allah ya ba ku labari ahlal kitab sun canza sun gayyar abin da yake a hannunsu Allah ce fa bima naqadhum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna canza kalmomi daga bigiran yace to kaga wa qad zamma ahlul kitabi ala ma harrafu ahlul kitab an zarge su absa tahrifi da suke wa baddalu da kuma canza da suke wa ma'lumun kuma sananne abu ne anna at-taura at-taura mamlu'a tana cike min zikir sifati absa ambatan sifofin Allah falau kana hadha mimma hurrifa inda a ce sifofin Allah yana daga abin da hurrifa aka canza wa buddilu suka zamanto sun gayyara shi lakana inkaru zalika alaihim aula da inkarin wannan shine fi dacewa a musu ka gani to da Allah ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa kaifa yace su saka wa kanu idza zakaru bayna yadihi sifat idza zakaru bayna yadihi sifat in ahlul kitab suka ambata siffar zatin Allah a gaban manzana ta san yadda haka sai annabi sallallahu alaihi dariya ta'ajjuban minhu da al'ajabi wa tasdiqan da kuma gaskatawa ka gani da zaran zama sai annabi sallallahu alaihi dariya shin yanzu kafirci ne za su faɗi annabi sallallahu alaihi dariya akan kafirci za su faɗi abin da ba daidai ko manzana ta yi mulmushi ai kaga mulmushin shi al'ajabi ne ya kuka san siffar Allah ashe dama ba ku goge ba siffofin Allah subhanahu wataala har ma kun san Allah kuma sannan kuka zama to kun yi imani da shi wa ma qadarullah haqqa qadari lalle kan ku girmama ba Allah hakikanin girmama Allah Abdullahi ibn Mas'ud yace anna yahudiyan ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani bai yahudi ya zo jama'a ke fa kala ce ya Muhammad inna Allah yamsuku samawati ala isbu Allah zai damke sama a yatsa wal arda ala isbu wal jibal ala isbahin wa shajar ala isba wal khalaiq ala isba thumma yaqul hey Allah ce ana al malik fa ta'ikka rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi hatta bare na wajib haƙoran shi na ƙure suka bayyana sun makarawa ma ƙadarullah haƙa ƙadarihi to ya za a yi yahuda za su zo su su tabbatar da wannan nan tara sai murmushi don gaskata su wala mai aibu muqattun bai taɓa yi banta su ba bai ma ta'ibun nufatul ahlil ithbat irin yanda masu korewa ahlil ta'til suke aibanta ahlil ithbat kaga ai in ka tabbatar sai su ce ma mujassimi su ce maka mushabbihi su ce maka kaza su dauko dai alqabsi to ya aka yi nan yahudawa suka tabbatar annabi sallallahu alaihi murmushi kuma da ɗaya annabi sallallahu alaihi bai taɓa aibanta su bai ce suna kaza suna kaza amma su kuma waɗancan mu'assila suna aibanta ahlus sunna da ce musu yahudawa sun yi kaza masu addinin yahudanci masu maida Allah subhanahu wata'ala jiki yace misala kamar abin da suke jifa ahlus sunna na lafzu ya ne karanta a karanta
قول قوله يد الله مغلولة وقوله إن الله فقير وأنتم أغنياء وقوله تراها لما خلق السماوات والأرض وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من na'am shekul islam Allah ya ganshi da rahama ya sakauta mushi da fiyayyen sakamako yace walam ya'ibuhum qattun da kai manzo tarasan ba taba samun ya aibanta yahudu ba bima ta'ibun nufas li ahli isbat irin yanda masu kore ma sifofin Allah suke aibanta ahli isbat zaka ga alittattafan su suna hujumi matsananci da kuma kahurta masu tabbatar ma Allah zaka ga fatoyinsu suna wannan misali za ta mai ya hukuncin masu ce Allah yana sama sai ka ce wanda ya ce Allah yana sama ya ma Allah guri wanda ya ma Allah guri kuma ya zama kafiri kaga kai dai suke nan to amma su wadancan yahudu lokacin da suka faɗi iri-irin wannan abin na tabbatar da sifofin da na za su yi Allah ne saboda ba su canza shi ba daga cikin littattafan su sai manzo Allah ta sai ya tabbatar da su akan wannan abin me yake nuna ya tabbatar da su ai murmushi ne mun san ko manzo Allah sarsa in kaga bacin ran shi ma an taba janibin Allah subhanahu wataala in kaga fuskar shi ta canza to an taba Allah subhanahu wataala kawai rido zarru Aisha ta sa labule labulen da ta sa da koi wani abu na abu mere zane na abu mere sai ran shi ya baci ta ce astaghfirullah ma'azanam ina neman gawar Allah wani laifi ne da an taba janibi na da sai ga fuska nan sarsan ta canza ko wane ne kuma ya taba misali kamar irin yadda suke jihon ahlus sunna da lafzin tajsim lafazin cewa tajsim masu mai da Allah jiki wa tashbihi cewa masu kamanta Allah da halittu shi tashbihi kamar yadda Ishaq ibn Rahoya Allah cikin shi da rahama a cikin sa yace tashbihi shine kace Allah yana da yadul ka yadi rijlun ka rijl kaza wajen ka waje yace shine tashbihi kenan tashbihi abinda Allah yace yana da yake kace kamar na halittu shi ake ce ba tashbihi amma ga wanda ya tabbatar ma Allah subhanahu wataala babu tashbihi a tattare da shi ونحو ذلك بل آبهم بقولي Allah ya aibanta su a faɗin su da suka ce yadun lahi magulula suka sifanta hannun Allah da cewa mai ruwa ce sai aka aibanta su akan wani wa qawlin inna na faqirun wa nahnu aghniya da kuma suka sifanta zatin Allah da talauci wa qawlihim da faɗin su istaraha cewa Allah ya huta da ma khalaqa samawati wal ard sai Allah subhanahu wa ta'ala cewa laqad khalaqna samawati wal arda tabbas mu muka halicci sammai da kasai wa ma bainahuma abin da yake tsakanin su fi sittati ayyamin cikin yinunuwa guda shida wa ma masana min lugub amma babu wata gajiyawa da ta zamanto ta same mu kaga Allah sai mai da musu murtani akan wannan amma duk abin da aka sami yahudu sun faɗi na sifofin zatin Allah subhanahu wataala wanda dama akwai shi cikin littafin su ba san ba qur'ani ya huto ya zarge su akan wannan ko ya aibanta su ba san ba manzo Allah sai ya aibanta su sai dai ma a ganin salasar yayi murmushin da yake nuna al'ajabi da mamaki mamakin waɗannan yahudawa har sun san siffar zatin Allah subhanahu wataala amma kuma sun kafirce ma Allah sun ki jin tsoron shi wa tauratu ma da yace at-taura mamlu'atun ma qarasake min sifati da bayyana sifofi al-mutabiqa lis-sifati wanda suke dace ma sifofi al-mazkura fil qur'ani sifofin da aka faɗi a Qur'ani wal hadisi da hadisi wal yasa fiya tasrihum bil ma'ad amma a cikin at-taura babu bayani faro faro akan al ma'ad makoma lahira kama fil Qur'an kamar yadda yake cikin Qur'ani fa idza jaza anna ta'awwala sifati to in ku har ya halitta a gare mu mi tawilin sifofin zatin Allah allati tafaqa alai har kitabani sifofin da at-taura ta tabbatar Qur'ani ya tabbatar to fa ta'wilil ma'ad ai mi tawilin al'amarin da ya shahi lahira alladin farada bihi ahaduhuma wanda a qur'ani ne aka samu kadetuwar shi aula ai shi yafi dacewa ai mu a wajen ku musulmi ne mimma ya alam bil tsirari mimma ya alam daga abin da aka sani bil tsirari abta ilmu daruri min dinin rasul sallallahu alaihi wasallam addinin manzo sallallahu annahu batil cewa lalle haka nan din kuskure ne wannan aqida taku fal awwal aula bil butlan to kaga a ce inkarin wancan na farko aqida wacce a ce ita ce batacciya ita ce aula tafi dacewa a ce batacci aqida in har kenan abinda kenan fa tawilil ma'ad tawilin al'amarin da ya shahi na lahira in ji falasifa kenan suka ce in har yana sauƙaƙa at-taura al-qur'ani duk an haɗu a bisa tabbatar da sifofin zatin Allah subhanahu wataala amma a taura bayanin al'amarin da ya shafi azabar kabari da al'amarin lahira da barzakh bashi da yawa an ambata shi amma a dunkule yanzu misali bayanin munkar nakir da bayanin fada da kabari da kuma misali neman kabari misali da tashi da kaza a taura babu wannan filla filla a taura dai a dunkule a taura ta nuna akwai rayuwar akwai akwai rayuwar barza akwai azabar kabari akwai kuma al'amarin aljanna wuta amma dalla dalla inda qur'ani yayi bayanin aljanna abincin aljanna tufafin aljanna komai na aljanna yanda duk wani abu babu abin da aka rage wanda zai kwade ta da kai da aljanna yadda aka ambata shi babu abin da zai sa ka ji tsoron wuta yadda aka fade shi to wannan ba a saura babu shi kuma wannan jin kan Allah ne ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk dan mu yi kwadan aljanna Allah mu zamanto mun yi mangarinta mun aikata saboda babu wani wanda zai ji labarin aljanna a mushin bayanin fila-fila aljanna ya kudan shigarta shi yasa Allah saka ma malamai da alkhairi yanda suka rubuta littattafai suka dinga bayanin aljanna abin sai ka ji hatsumanka kawai jin ka zaka kana cikin ma aljanna ka gani ji zaka kawai kana cikin musu hadin arwa ila biladil afrah kaga irin su tariqul hijratain yanda ibnu qayyim ya dinga rarrabewa bayanin dalla dalla kasuwar aljanna da wane ne kaza mu da kanmu kuma muna da matsala muna da kusuri shin manzanni ne kaga ai sun zo da abubuwa guda biyu bishara da kuma gargadi amma zaka muna da karamcin bayyana ma mutane aljanna alhali kuma haƙƙi ne daga cikin abin da Allah ya rike alƙawari la tubayyinu nahu lin nas wa la taqtumuna akwai bayanin ka bayyana ma mutane rahamar Allah da abin da ya tare da mu adattu lil ibadi salihin ma la ayna ra'at wa la uzun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar fala ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa bima kanu ya'malu Allah cikin Qur'ani ya tabo nan da an yi tahiya sai bayyana kaga akwai buƙatar yara a makaranta awam mu dinga kuditar da su muna gaya musu tanadin aljanna to da shi zai sa ai mutum sai kwadai kuma ka dinga gaya musu abin da aka tanada na wuta saboda in aka bari wani ho zai girmama bai san komai ciki ba wallahi akwai lokaci matar wani limami an sa kasa wani malami lokacin ta zo ta lokacin ta zo ta tsina sai ta ji yana bayanin koramu na gidan aljanna ana bayanin koramun aljanna sai aka ce wa an harin min khamrin lazzatin lishari sai ce da giya ta ce ka malaman zamani dai kuma giya a aljanna wallahi Allah ta ce giya a aljanna ka gani wallahi ta ce giya kuma aljanna ka gani kenan dole akwai bukatar sai in ba haka nan ba a yanda jahilci ya katutu wani za a ce zai ce to kai da alittahin ya za ku ce mana giya haram ba gashi ba ne ga nan ba kamru ba ka ce to nan ma ga kamru kuma an ce aljanna ma akwai kamru to menene laifin wannan Allah za a samu jahilin da zai fahimci haka amma dole dalla dalla kaga shi yasa Allah subhanahu wataala sai ce giyar da batta sa mai batta sa ciwon kai da an bambanta maka da ta duniya to wannan abubuwan dole muna buƙatar bayanin su dalla dalla shi yasa kenan Qur'ani sai zama yayi bayanin filla fillan al'amarin lahira kuma so ake tufo musulmi ai iya daga ilimin gaibu kawai mutum ya san ga rayuwa ta duniya ga rayuwa ta barza ga rayuwa ta kaza kuma wanda ya sa in kana karantar da islamiyya baka karantar da yara ba wannan matsalan da za a samu in yaro wanda kawai dan so mun taba ne kamar misali irin su da magara kaga gari ne wanda duk wanda ya zo dan kowa ma makaranta yake ko dan kumya ma dole ka tura danka shi yasa wani lokaci muke shan wahala akwai wanda suke turo diyan su dan kumya in ka tsule yaran shi da ma dan kumya da dan saboda diyan makwabta da sun tafi shi su kuma ba su hana iyansu kamar duk abin da yaro ke so ana mishi to yanzu abokan shi duka suna makaranta sai ji suna karanta wani abu gwanin daɗi ba shi yaro yana son shi ma yaje ya ga duk sun sa su tsene sai damu uwan su ko uwan duk abin da ya ce yi mishi ake kawai ya ɗauko shi sai a kama shi yanzu kaga shi ne dama yake so to da ka tsutsule shi ranar kuma ka taɓa ba sa'a ba sai an tabbatar da shi an mara ma kyauri za ki alika to yanzu irin wannan dama ce in ba a bayyana musu ba aka gaya musu lamarin wannan matakai-matakan na rayuwa ga rayuwar barza ga rayuwa ta mahashar ga rayuwa ta kaza ga ta kaza in suka tashi a haka suka bar garin suka tai aka sa su wata lakwal inda ba nan suka ida suka tai kasar washi yanzu sunan musulmi jehe mulhidai kaga mun yi ta samun irin wannan diyawa wanda kaga su ɗaya musulmi ne iyayensu da kakanninsu uwayen ba su sa su makaranta sun tahi sun yi karatu wajen maguzawa sun ɗauko aki da muridanci ba su yarda ba akwai Allah balle azabar kabari balle kaza balle kaza to kaga kenan haƙƙi ne mai karantarwa wannan abin dole sai mun dinga sa shi cikin tsarin wannan kin yara su san abubuwan duk da za su tankara su san cewa rayuwar mataki mataki ce akwai rayuwa ta barza ga kuma abin da yake tabbatacci to shine sai suka ce to bayanin da aka yi cikin Qur'ani kaga na sifofin Allah as-saura ta yi bayani Qur'ani yayi bayani to amma abin da ya shahi azabar kabari abin da ya shahi al'amarin lahira shi kuma Qur'ani ne faɗaɗa bayani at-taura bata faɗaɗa bayani ba anan to ta ƙaƙa za ku dinga ku ce ba ku yarda ba da siffofin Allah kuma amma kun yarda da waɗannan wanda kuma hujjar da za ta sa ku yarda da siffofin Allah ta yi yawa saboda wani abu ne wanda yake kasa iya subu to shi ne abin da falasifa suka gaya musu suka ce kenan in fara da bihi a haduhuma ina ne fatawilin ma'ad suka ce kaga mu falasifa da fatawilin ma'ad tawili da mu falasifa muka ma al'amarin lahira alladin fara da bihi ahaduhuma wanda ɗaya ne daga littattafan nan na sama ya kaɗe ta aula ai kaga ya hi dacewa ya hi sauƙi shine kenan aula shi ya fi sauƙi wasani na biyu min ma ulamu bil israri wanda abu ne wanda yake sananne absa ilmu zaruri shi yasa ma mushrikan laraba ma ba su yi inkarin sifofin Allah ba min dinin rasul a addinin manzon sa annahu batil cewa rashin yarda da siffofin Allah sanannen abu ne cewa me abu ne wanda yake batacce addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fal awwal na farko fal awwal na farko aula bil butlani shine fi dacewa a ce bataccen abu kenan wancan tawilin naku shine fi dacewa a ce batacce sama da wannan namu in ko ba haka ba shikenan mu da ku kawai sai zamanto kenan ku kyale mu mu ma kidan mu musulmi ne duk ɗaya ne da mu da ku darasin da sinfi na biyu kenan darasinmu za mu fita da sakamako kamar haka kenan wannan littafin kusan ya kumshi mai da murtani da kuma raddi ga waɗanda suke mu'awwila kuma kan mu mantawa cewa mu'awwilan nan a yau su ne suka yi yawa a cikin al'umma ta musulmi saboda da wahala ka ga wani wanda zai yi tafsiri ko kaza a tsari na asha'ira face suna kan tawili kuma hatta da ma kenan magabata za mu ja satin gaba waɗanda sun haɗa a kuskuren tawili wanda labudda mutum ya taka tsantsa za ka kalli misali girman wani malami da jalalar shi da kazan shi sai kaga kuma a wani gurin yana da kuskure wannan ba yana nuna reni bane ko kaza a tsare kun su ne suka bayyana wannan shi wannan wanda aka san shi a bisa ta farki kamar irin su hafiz Allah ya shi da rama irin su nawawi Allah ya su da rama waɗannan wata zalla ce suka samu amma alkhairinsu ya lullube duk wannan zallakin kuma su ba da gangan ba suka yi amma waɗancan waɗanda suke kenan daga jahamiya daga wanda suke mu'tazila misali da waɗanda suke mutaakhirul ash'ariyya daga wanda suke kullabiya misali daga wanda suke salimiya misali karramiya misali da waɗanda suke gulatu na sufiya batsiniya waɗancan duk waɗannan su nasu kenan akan sanani abu ne wanda yake kenan tsari ne na aqida sai suka tafi akan wannan sai kuma kenan ilzami wanda falasifa suka yi ma mu'tazila kuma tsakankanin su dama kana samun irin wannan abin kana samun rudud tsakanin khawarij da mu'tazila ko kuma da qadariya wanda shekul islam yana daga abin da yake yi ma wanda ibnu qayyim cikin nuniya yace yakan hada yakan gwame ya gwara tsakankanin su junan su juna yakan yin alƙalanci tsakanin ku kun ce kaza wancan sun ce kaza yanda kuka ce kaza da mu'tazila kuka ce musu kaza da suka ce muku kaza kaza kaza anan ba ku da ta cewa to kaga irin wannan ne nan ya kawo in har kun ce musu kun ce ma falasifa zindiƙai ne saboda ba su yarda da azabar kabari ba to su ma kuma gehe za su iya ce muku saboda ku ba ku yarda da siffofin zakai Allah subhanahu wataala in kuma kuka ce tawili kuka yi to su ma sai su ce mu ma ai tawili muka yi shikenan to wannan kuma yana nuna dole labudda ahlus sunna kene zama ala basiratin kawai in za ka yi sunna kai sunna sak amma ka zama wani bangare wani bangare akwai matsala sannan kuma kan mu manta waɗannan dai mu'awwila dai su hadarin su a cikin su da kai waɗanda an san su a janibin difa'i ga sunna amma fa mu kallo na abu difa'in da sunna ha bai wuta to waye wanda bai da wata hasana bai shi ai babu wanda bai da wani abin da ya a gehe na abin amma difa'in su da suka yi bai sa ba shekul islam sai ce kaga matsalar lalil islami nasaru wa lalil falasifa kasaru wancan difa'in da suka ma sunna suka yi kaza wani zaka ga da farko yayi difa'i ga sunna yayi juhudi kwarai karshen juhudi amma kuma da karshen littafin shi kaga ya rusa abu to duk da kwa irin wannan kenan sai mu ankara da ire-iren wannan sau da akan ruduwa musamman littattafan ire-iren waɗannan ka ɗauko kana karanta dole ka zama ala basiratin suna tafiya suna turawa kaga abul faraj abdurrahman ibn jawzi in kana son ka rusa sufanci da siyasa sufanci da yanda iblis ya shiga cikin sufaye abin nan kaga dolan kare sai ka biyo ni ta kan abul faraj abdurrahman ibn jawzi saboda yanda ya tona musu asiri ya bayyana su amma in ka tsaya ka kalla ai tsakanin su da su ma ai da akwai wata matsala ta daban hallau me yasa ai akwai ɗiyan jikoki da ɗiyan Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani suna daga wanda suka shiga suka fita sai da aka sashi kurkuku sai da Allah ya taimaka wani ɗan shi da ya tashi daga cikin du'at yana da makarantar mata aure da yake koyawa matar khalifa tana zuwa kaga shi yasa ahlus sunna kaga ai duk nasarar da ake ci da koyon nan kana ahlus sunna ba ku tattara makarantun mata ba in ka kame matan suka fahimta da yara an kare shi ke kaga makarantar da gare shi matar khalifa tana zuwa a nan ne ita kuma sai ya zamanto ta gamsu da da'awar ɗari bisa ɗari tana daga yan gabare gabare masu kama ma da'awa ɗin to ta hanyar ta aka sai aka sako abul faraj abdurrahman ibn jawzi to kaga dole zaka ga yana da jajircewa da zage ne damtse duk da tun kafin nan sababin da ya jayo raddin da yake musu da to na asirin abubuwan da suke ne to amma in ka koma littafin shi ya fa ushabahu tashbih a nan gurin kuma sai ranka ya baci ko a cikin tarbis iblis ina ji mun fice da wata gaba wanda ya binne to nan sai ranka ya baci saboda in ya fara ratattakar ahlus sunna akan tabbatar da ulumi kaga sai ka ji abin sai ka ji ba daɗi to amma ka koma kuma a shek al'asaliyu ɗaya daga cikin na ƙarni na shida ne kamar yadda yake na ƙarni na shida risalar da ya rubuta ta nasiha zuwa gare shi kaga a risalar ya rubuta ya bayyana ma abul farci cewa ga yanda kenan gaskiya take ga kuma abin da ya kamata ya dogara a kan shi ba wai ya zamanto ya kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya ba to duk inda zaka ga waɗanda suka samu wancan kuskurewa din za ka ga da kwai yasu yasu waɗanda sun yi ƙoƙarin maida musu murtani da kuma bayyana musu abin da yake kenan daidai daga abin da yake kuskure saboda haka kenan wannan kaga ba zai zamanto ba wata cikakkiyar hujja duba da lokaci ina jin sakan ga sai mu karanta nasikin wacce risala insha Allah saboda haka kenan sai mun zama ala basiratin a wannan janibi abin da muka wadi daidai Allah tara mu ladan Allah ya gafarta mana kusakuran mu يتبتر مو على الجاد يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك